بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن يومنا شاه لقوة شعبان هجر منظم الله صلى الله عليه وسلم دبو لا دريه دو دا أربعين دهدو daidai da shida ga watan uku shekarar dubu biyu da ashirin da uku miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul ƙor'an da ke nan ganyen oda a garin saminaka muna ci gaba da gabatar da karatu ne a cikin littafin ishiratun nisa wallafar babban malami alhafizu abu abdurrahman أحمد ابن شعيب النسائي رحمه الله تعالى wannan shi ne darasinmu na nawa na biyar a cikin jerin jiyar karatu wannan littafin bayan muƙaddima da muka gabatar muna nan a babin da malin ya ƙulla mana cewa babin da ke bayani game da mutum ya zamto ya fi son wani ɓangare na matansa ko dai matarsa guda ɗaya ko matansa guda biyu amma kamar yadda muka yi bayani soyayya ce irin ta zuciya ba soyayya da ta shafi kulawa da lafiya hidima wa iyali yin wani abu kamancin wannan ba ina fata mun fahimci wannan wa in kana cewa akwai wasu ɓangarorin da a iya samun hakan an gane wannan misali yanzu mutumin da ya zamto cewa yana ainihin wato da mata biyu mata ta farko ita mata ce wacce in ya ma in ma yana ɗakin ta koran girkin ta bata wani damu da shi ba akwai mace da naturally ita bata damu da kwanciyar aure ba ita haka take so da kan ya zo ma ya ci abinci bata iya hira ba da sauran abubuwa kaga wannan ta zama diskin da riɗi to wannan shi zai mu'amalance ta yin da gwargwaron irin mu'amalarta ita kuma ɗayar duk ranar ɗakin ta za ta gaya mishi matan kafin yanzu da Allah an za ka shigo ka ɗan siyo kankana da ayaba da lemu akwai abin da zan ɗan haɗa ƙila za ta ɗan haɗa mai food salad kuma ta san yana so ƙila za ta ɗan haɗa mishi ainihin wato wani ɗan naman kaza za ta ɗan haɗa mishi wato wani ɗan dabge ya ɗan sha kuma baya samun wannan sai a wurinta to wannan babu laifi idan ya siyo wancan abin ya siyo kazan shi an dan mishi abin da ya kamata kuma shi ma ya samu abin da yake so ina fata mun gane wannan saboda kai namiji ba a kuntata maka rayuwar yadda zaka sha wahala ya zamto cewa wato kana rayuwa kamar kana gidan kurkuku ba saboda haka mata ku ji wannan gwargwadon yadda kike kyautata mu'amalanki da mijinki kike nuna damuwarki da shi gwargwadon yadda shi ma zai kula da ke ya kuma yi miki abin da ainihin wato ya kamata Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu malin ya ci gaba da cewa za mu tashi kan hadithi na goma ko ɗayan hadithi na am mun karanta shi ai mun karanta wannan hadithin hadithin da za mu karanta hadithi na sha ɗaya ko inda ya ce akhbarna abubakar ibn ishaqa qala حدثنا شاذان قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت وأن حديث إمام النسائية ما لم أبو بكر ابن إسحاق يبام اللاباري قال شيكم يشي حدثنا شاذان ما لن شاذان شي كرن تدم وأن حديثي قال يشي حدثنا حماد بن زيد يشي شيكم حماد بن زيد shi ya ba mu labari an hisham ibn urwa daga hisham dan urwa an abihi daga babansa urwatu ibn zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu عن عائشة دقنان عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم دق عائشة مصير منظم الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة تاتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظم الله صلى الله عليه وسلم نيتي يا أم سلمة ياكي أم سلمة la tu'dhini fi Aisha kada ki cutar da ni game da al'amarin Aisha la tu'dhini fi Aisha kada ki kuskura ki cutar da ni game da Aisha ki dinga fadin maganganu akan ta waɗanda basu dace ba la shakka in kin fada ba zan ji dadi ba maganganun za su cutar da zuciyata fa inni wallah fa innahu wallah manzo Allah ya ce lalle da lamarin yake na rantse da Allah ma atani alwahyu fi lihafi imra'atin min kunna illa hiya babu matar da aka taba yi mun wahayi aka taba yi mun wahayi alhali ina kwance tare da ita a cikin mayafi guda ɗaya sai ita me nuna Allah yana son Aisha yadda manzon Allah yake kaunar Aisha shi ma Allah maɗaukakin sarki yana son Aisha shi yasa ma yake aiko mala'ika tare da ita yan manzon Allah na tare da ita a cikin mayafi guda ɗaya a saukan masa da wahayi Allahu akbar kaga wannan zance ne wanda ya fito daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi al-Imam al-Bukhari al-Imam an-Nasa'i ya fita da shi a cikin as-Sughra as-Sunan as-Sughra lamban hadisi na 3959 yace wa asluhu fi bukhari amma asalin wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari a lamban hadisi na 3775 da kuma lamban hadisi na 2581 min hadisi Suleiman ibn Hisham ta hanyar hadisin Suleiman dan Hisham bi atamma minhu da hadisin da yafi wannan cika والترمذي هكذا إمام الترمذي رأيت ودن حديثي اللبن حديثي ندبو حدود ريبيو لهمسن دأكو هكذا إمام أحمد أستمسنا تنسى اللبن حديثنا دبو أشرين دبقوي دري تقوس ريبيو آه نعم دبو أشرين دا تقوس كو آه دبو أشرين دبقوي كو يوه da ɗari biyu da saba'in da ɗaya haka ne an yi kuskuren lamba ne a ciki mun gane wannan ko jama'a Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu kenan kaga malaman hadisi da yawa sun fitar da wannan hadisi amma asalin yadda abin ya faru shine abin da zamu zo mu ji a hadisi na gaba jama'a mun gane wannan zamu zo mu ji wannan bayani a wannan hadisin da ke gaba kaɗan zamu ji ainihin wato menene yasa ko ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana ga ita ummu salama Allah ya ƙara mata yadda mun san waye ummu salama ko na'am mun san waye ummu salama ita ce wace yawwa sunanta hindu bintu abi ubaid asalin sunanta kenan mata ce ta ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah shine abu salama lokacin da abu salama ya rasu Ummu Salama ko mata kirki ce ta iya tarbiyyar yaya bayan mijinta ya rasa wurin yaki sai ta ce o yanzu wa zan samu miji irin Abu Salama wajen kirki da sanin ya kamata tace ai babu wani namiji da zai zama kamar Abu Salama tace to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana duk wanda wata musiba ta aukawa sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها cewa Allah zai musanya masa da wanda ya fi wannan alkhairi duk da aka tace to manzo Allah ya ce mu faɗa amma dai kai samun miji fa irin Abu Salama fa da wahala ina fata mun gane wannan tana gama ta kaba sai gashi manzo Allah ya aiko mata cewa shi yana son ta to amma mata ne kaka dauka saboda mukaminka saboda girman ofishinka saboda girman motarka saboda yawan kamfanoninka da gidajen mai zaka je ka ce wa mace kawai ina son ki ta ce kai maka bi ta zai ƙarya ne sai ta ja maka aji mafi yawan mata ma masu yanga waɗanda suka san kansu da kyau an gani to za ka ga wato sai ka ɗan tirza tukuna sannan za a amince maka ko da ana son ka da manzon Allah ya aika bata saki bata sakan masa ba ta ce kai to yanzu ne fa aje a gaya mishi cewa fa ni mace ce mai tsananin kishi ba ina fa da zafin kishi sannan kuma ina da ƴaƴa da aka bar mu a ƙarƙashi na ina kulawa da su ba zan rabu da ƴaƴana ba ina fata mun gane wannan matan kenan ai sai manzo Allah ya aika mata yace aje a gaya mata cewa wannan zafin kishin nata zan roki Allah ya sassauta mata shi yace 'ya'ya kuma ni zan ci gaba da daukan dawainiyar su ina kulawa da su manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam kun san manzo Allah kashin rayuwar shi cewa kai daga yau duk wanda ake bi bashi kawai in ya mutu ni zan biya bashi eh ko sallah ya je yi ma mamaci aka ce ana bin shi bashi to bashin yana kaina in an gama sallah ku zo ku an shi bashin kudi zan biya sallallahu alaihi wasallam min al-abi ahna wa bil ummi arhamu laka jama'a kun ji to wannan lokaci sai ta amince sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta Allah ta'ala ya kara mata yadda malin yace الثاني عشر حديث نقوم شابيو أخبرني محمد بن آدم عن عبده عن هشام عن عوف بن الحارث عن رميثة عن أم سلمة وأن حديث الإمام النسائي أبو عبد الرحمن يتشي آه محمد بن آدم يا بام الأباري يا باني الأباري شكما لك عبده شكما لك هشام أو عروة شكما لك عوف ابن الحارث an rumaita shi kuma daga ainihin wato rumaita ba na san ina tsawaita a zance game da isnadi amma da Allah idan kuna bukatan haka za mu dinga ɗaukan malamai ɗaiɗaiɗaiɗai ku haka muna ɗan bayanin su a isnadi idan muka zo saboda shi ma daga cikin mafi muhimmancin ilimin hadisi idan aka zo kan wani rawi a faɗi sunan shi da sunan garinsu da sunan irin ilimin da Allah ta'ala ya bashi da sauransu kuna ganin min hakan amma ɗaiɗaiku daga cikinsu ba duka ba an gane wannan saboda muka ci zamanin gaida kuma sai mutum ya lokacin a wajen bayanin isnadi kuma ba shi bane asalin manufar yin karatun dalili in ɗalibai ne na ilimin hadisi sosai to sai a tsaya a tattace wuri a ce wane shine dan wane wane kaza sai ne wane shine wane kaza to amma wannan ba shi ba muhallin wannan bane kamar yadda ainihin wato yake tabbatacce Allah ta'ala ya samu dace an ummi salama daga ummi salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ummu salama tace anna nisa'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kallamnaha an tukallima an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama tace lalle matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne suka yi mata magana akan cewa taje tawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama magana me za ta masa magana akai ta tattauna da shi cewa annan nasa kanu yataharrawna bihadayahum yawma aisha mutane idan za su yi kyauta za su baiwa manzon Allah kyautan wani abu to ba a badawa a ranan girkin kowa sai ranar girkin Aisha mun gane wannan to taje ta tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wa taqulu lahu tace da shi kana nasu yataharrawna bi hadayahum yawma Aisha ki fada masa cewa lalle mu mun lura duk ranan kwanan Aisha mutane har zuwa gidan suke suke tambaya da Allah ya shani ranan ranan gikin Aisha a ce ai ranan Laraba ne ce yawa dama daidai kenan ranan kasuwa kenan aje a yau ce fani mai yawa aje a siyo nama da tantakwashi a siyo dan shawarma da dan abin nan da dan ice cream duka a hada ina magana da zamani ne zamanin mu ne aje a kai dakin Aisha a ce ai wannan kyauta ne wannan an kawo manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to yanzu kaga wannan kyautar da aka kawo shin dole sai ya dinga sai ya dibe ta kuma ya ce ka kai ma sauran matan duka tambaya ake haƙƙin sai sai ya kai musu ba su da wannan haƙƙin ina fata mun gane wannan saboda haka za su ci cinye shi da Aisha bi shi to wannan abin yana yana ainihin wato batawa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai wannan abin yana taba su suna jin cewa ah yanzu shikenan duk ranar girkin mu ba za ma a kawo kyautan ba sai ranar girkin Aisha dan me za a dinga fifita ta akan mu saboda ai an sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kaunar tafiye da kowa saboda mace ce mai kaifin hankali mace ce mai basira mace ce wacce kuma ta iya sarrafa miji wajen iya zamantakewa mace ce wacce in ka koma ɗan ɗakin sai ka dinga ɗan rarage fa kana jin cewa wayo Allah yaushe ma zan ƙara koma ɗakin ne ka fara lissafawa gobe ranar tani ne jibi ranar ladi gata alhamis ne ko ranar asabar shine ranar zan koma can to alhamdulillah ashe dai an kusa in ka koma can ɗakin ka shiga bada lissafi to ina ganin dai ranar wance ina ganin ranar saurana kaza ne in koma can ɗakin ina fata mun gane wannan dole akwai wannan saboda ya danganta da irin kulawa da miji ke samu a wurin mata da irin kulawarta da irin tsaftarta ta gyara ɗaki ta sanya turare ta ɗan sai maka wasu ƴan abubuwa wanda ma ba da kuɗin ka siya ba ka zo ka ɗan cika ji daɗi a ɗan ma shagwaba a ɗan maka wancan to ai za ka ji dole zuciyarka ta fi me ta fi jayuwa zuwa gare ta saboda me saboda me kyautatawa ƙa'ida jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha an halicci zuciya akan ƙaunar wanda ke kyautata mata sannan gwabudu man asa ilaiha da kuma kin dukkanin wanda ke takura wa zuciya yake matsanta mata baya bata abin da ainihin wato take bukata jama'a mun gane wannan to shikenan me ya faru ce to kije ki mishi magana cewa mu mun lura mutane ma har lissafi suke yi yaushe ne ranan girkin Aisha dan kowa ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama kyauta a wannan rana fa kallamtuhu tace sai nayi masa magana na tattauna da shi na nemi mai magana da shi falam yujibni manzon Allah falam yujibha manzon Allah bai kula ta ba bai amsa mata ba falamma dawa alaiha lokacin da kwananta ya ƙara zagayowa kallamatu aida ta ƙare masa magana falam yujibha manzon Allah bai ba ta amsa ba jama'a kun yadda ake yi eh in baka da abin da kai magana ce uhm wannan munafinci ne ai wannan kaza kaza ne ba abin da mace ba za ta gaya maka ko kai waye wannan ai san kai ne dan me za a dinga yin kaza ai dama an fi son wanci ai dama yawa a daji tsoron Allah yawa Allah na nan duk abin da kake Allah na ganin ka Allah na nan yawa ehe ba ruwan su mata ne bayan Allah duk abin da ya kamata su gaya maka za su gaya maka jaba mun fahimci wannan to me ya faru falam yujibha ta kare masa magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce da ta komi ba wa qulna suka tambaye ta ma radda alayki wai me ya baki amsa ne qalat tace lam yujibni ai bai bani amsa ba qulna suka ce da ita la tad'ihi kada ki kyale shi ki nace masa ki tananatawa ki tananatawa hatta ya rudda alayki har sai ya baki amsa tanzurina ma za ya qulu sai ki ga me zai ce miki kaga shi dama menene jin baki ne ana sani a bigirwan cikin sa amma sun iya damatan duka su dinga masa magana kai ya dauka cewa wai hadin baki ne to amma kuma abin daga wajen wa yake ashe kaga wannan nuna maka cewa ashe hatta al'umma idan an yi mitin an ce za a je wajen wani ziyara za a je a ga babban mutum ba kowa da kowa bane zai magana sai dai a samu speaker guda daya wanda zai magana da yawunku amma kafin ku je sai ku zo na ku yi mitin duk abin da kuke so a gaya masa shi wanda zai magana sai ya rubuta za mu ce mishi dan siyasa ne za mu ce mishi akwai kwalbitin gidan na alaji ya kamata a zo a gyara mana a maida mana kasa mu dinga bi akwai abin nan akwai nan baya wanda muna son a mana kwalbati a wuri kaza mutanen yankin kaza suna fama da karancin ruwa suna bukata a musu bohol kaza kaza da kaza kowa ya faɗi korafin shi sai mutum ɗaya sai ya haɗa ba wai idan an zo zance wannan ya faɗa wannan ya harbuta wancan ya a'a wannan ya nuna ba ku da tsari kenan aƙalla in mutane guda biyu ne za su yi magana mutum ɗaya shi gaisuwa zai yi kawai an gani da sakon bangajiya da munnan cin zabe da waye-waye mutum da shi kuma dan korafi ne to an ci wannan zaben dai muna munna amma dai mu gaskiya an ci wannan zaben dai tsawon lokacin da aka yi ba mana komai ba muna san za a yi mana kaza za a yi mana kaza idan Allah ya taimaka an ci gaba da Allah kada a manta da mu gashi nan ma mun rubuto shi a rubuce gashi nan zamu ba sakataren kai aje a wurin shi saboda an tashi irin waɗannan ayyukan a tuna da mu kuna da kan gado kenan ko ko kuwa kun rubuta a rubuce kun bada sakatare kuma ya aje duk lokacin da aka zo ana sa aiki kashe ranka shari'a ai akwai takaddan da mutanen anguwa kaza ma suka rubuto akwai kwalbiti da suke bukata akwai kaza yawanci ba ma yin haka sai dai mu je magana da yan siyasa akwai magana ta fatar baki ba tare da mun dana mun aje abin da ya dace ba wanda rashin kan gado ne mun gane wannan koda ba zai yin ba amma dai ya zama me ya zama an bashi kuma an yi abin a bisa me kenan eh an yi wannan abin a bisa tsari jama'a ina fata mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to haka ne yanzu ita ce speaker a wancan karan wa aka maida speaker Fatima aka maida a matsayin wa speaker da ta gaza aka ce to ai baki tsina mana komi ba sai aka sawa Zainab bintu Jahshin aka ce ke ma je kiki masa magana to yau kuma sai aka canza sabon salo kaga da gidan manzon Allah ashe ba yadda za ka tara mata sai ka dinga samun irin waɗannan korafe korafe wannan bangaren ta yi korafi wancan ma ta yi korafi wancan ma ta yi korafi kuma kowace da irin nata in sun ga dama kuma in ma su biyu ne za su haɗe maka kai ne sai a ce mace ɗaya ta nace maka magana akan kaza ɗayan ta yi shiru abinta in ka je ɗakin daga ce kai wance wallahi ta na ce magana akan kaza ita ba san cewa kaza da kaza bane sai an hadu me yace miki ni ni bai bani ansa ce ni ainin yazo yana ta korafi ne banza da shi dan nuna kan ma ban sani ba nace mishi to ai me yasa ma ba za ka yi ba wannan abin ai menene a ciki in ma an yi kaza ai za a iya yi ki kyale shi ci gaba da mishi magana na fata gare wannan jama'a mata kenan haka ake zamantakewa da su shi yasa idan ka tambayi kakakka tsohuwa tana ƙauye in ka ce da ita wai da Allah mai sirrin zama cikin ku ne da wani hakkun tsufa wai so ne taɓa sakin ki ba taɓa sakina ba ko so ɗaya to me kai wannan haƙuri ita ma wancan aka tambaye shi da Allah kaka wai kai me yasa ni naga kana son matar ka kuna zaune lafiya sai ce maka haƙuri haƙurin da yake nan da ake magana a gani a ƙi gani a ji a ƙi ji mana ba komi bane da zaka gani sai kai magana akai in ka zama haka sai mace ta mai da kai kaman susutacce daga nan an gano ma abin da an maka ranka na baci to dirran da ka mata wani abu ita kuma ta san yadda za ta bi wajen ta gana maka azaba mun gane wannan ko Allah ta'ala ya sa mu dace to me ya faru ce to ki masa magana har sai ya maida miki da amsar abin da ainihin wato kike faɗa mun gane wannan falamma dara alaiha thalithata yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo dakin ta karo na uku kallamathu sai ta kare masa magana fa qala sai manzon Allah ya ce da ita la tu'dhini fi aisha yake ummu salama kada ki cutar da ni gaban aisha kina yawan faɗin maganganu fa akan ta fa ina fa miki shuru ne fa innahu domin yadda lamarin nan yake لم ينزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن إلا في لحاف عائشة domin yadda lamarin yake wahayi bai taɓa sauka min ba alhali ina cikin ainihin wato mayafi guda ɗaya bargo guda ɗaya tare da wata mata ba a cikinku sai a wajen aisha wanda wannan ya nuna ma Allah yana santa yana kuma son kaifin hankalinta yana ya yadda da yanayin tsarinta shi ya sa ma ake min wahayi tare da ita jama'a ina fata mun gane wannan kaga wannan ashe baya daga cikin abin da mace za ta yi korafi akan cewa ba a yi mata adalci idan ka samu irin wannan ina fata mun gane wannan amma ba wai wancan tsarin ba la'alla in zaka je dakin wancan ita ta fi san in zaka zo ka ɗan siyo lemon zaki ba lemu wannan na na barewa ba lemon zaki lemon kwalba nake nufi ko lemon roba ko ta fi son a sai wata ɗan exotic da wata ‘yan madara yogurt ka zo da shi ita kuma wancin ta fi son a siyo natural misali a ce a ɗan siyo kankana da ɗan lemu da ayaba da ɗan nama mun gane wannan to ba laifi bane kowace sai ka mata abin da take so wancan ba za ta liƙa ɗaki wacce ce iye hayyakot ma kake siyo mata caɗi jan a'a ya to ake abin da ke so gashi kuma shine siyo miki wannan shine abin da ya dace jama'a mun gane wannan ko zaka jama'a kun ji to me yasa mutane suke yawan kirdadin ranar girkin Aisha eh sai malamai suka ce abin da yasa saboda sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi ƙaunar Aisha fiye da kowa a cikin matansa ina fata an gane wannan saboda haka sai suke ganin cewa to ai lokacin da manzon Allah zai fi kasancewa a halin farin ciki da jin daɗi shine ranan girkin Aisha manzon Allah zai fi samun sakewa zai fi samun jin daɗi zai fi samun kwanciyar hankali mun gane wannan saboda haka tunda haka ne to ranan girkin Aisha ne ya kamata a kai wannan kyauta lakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama an gane wannan ko to amma fa su kun san me suke son su yi ne wai eh su so suke manzon Allah ya tona musu sirrin gidansa ai bai kamata mutum mai mutunci yanzu ya fito ya ce to jama'a gaskiya abin naku fa yayi yawa yawa kawai a dinga kawo min kyauta ko a rama ya za ku dinga kawo min a wajen aisha kaɗai kuna yi muku haɗin faɗa da mata na dole sai ya yi bayani ko in ya ce to da Allah jama'a ku dinga kawo ranar girkin kowace a ce a to me yasa ai mun ga ka fi son wance ce a to ai ka ku haɗa mu rigima ne sauran matan suna ta korafi ka ga bai kamata ya tona sirrin gidan shi ba ina fata mun gane wannan a wannan ba haƙin su bane mun gane wannan ko wannan kenan jama'a a bayan wannan su matan a wurinsu suna ganin cewa in yayi wannan ne kawai fa yayi adalci ma'ana ya daidaita tsakaninsu wajen soyayya da kuma kulawa an gani amma kuma ba su da ainihin wato a me ake cewa ne ba haƙƙinsu ba ne ba raƙinsu ba ne ya zamto an yi wannan an gane wannan ko to don haka shi yasa mutane suke ainihin wato fifita wannan kyauta da suke a ranar girkin Aisha radiyallahu ta'ala anha me yasa wannan saboda sun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ainihin wato tsananin kauna Aisha don haka dalilin da yasa su ma suna son in sun ba da kyautar manzon Allah ya ji daɗi ya ji yana kaunar su don haka suke kawo wannan kyauta a ranar girkin Aisha Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yadda Allah madaukaki ya salati da aminci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama yaka jama'a kun ji wannan hadisi mawallafin littafi al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi a cikin as-Sunan sughra laban hadisi na 3960 haka nan al-Hafiz Ibn Hajar yayi sharhin wannan hadisi a majalladi na biyar shafi na 234 kuma hadisi ne wanda ke sahihi wanda babu wani kura a kansa jama'a mun gane wannan ko الثالث عشر حديث نقوم شاؤك قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن رحوية كينا وأن مالم الإمام البخاري كما أبو كيني إمام أحمد بن حنبل babban malami ne kwarai da gaske babban malami ne masanin ilimin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah madaukakin sarki ya ji kanshi qala yace haddathana abda ibn sulaiman yace abda ibn sulaiman ya ba mu labari abin da manta ban ambata muku game da labarin ishaq ibn rahwiya ba shine wanda yasa al-imam al-bukhari ya rubuta littafin sahih al-bukhari an gani magana shi ce ta sa al-Imam al-Bukhari ya rubuta littafin Sahih al-Bukhari yau al-Imam al-Bukhari ya fi shahara fiye da malamin sa ashe Allah idan ya ga dama yana fifita wanda ya so ne ba wai dan kai kai ka kai ne ogan wani kai ka koya mishi sana'a a shago ba zai iya zuwa ya bude shago ya fika arziki kila ma wata rana ka samu karaya shi zai kawo jari ya baka wannan fallace ta Allah yana bare ta ne ga wanda ya so Malik Isaac ibn Ibrahim wata rana ana karatu sai ya ce wa ɗalibansa cikin ku nan wane ne zai yi ƙoƙari wajen ya tattara mana hadisai ingantattu kaɗai a cikin wani littafi ba tare da ya kawo wani hadisi mai rauni ko da ƙwaya ɗaya ba sai al-imamu bukhari yake fa waqa'a dhalika fi nafsi sai wannan magana tashi ta fado cikin raina sai ta yi min tasiri sai nace ni ko sai nayi wannan aikin wannan dalilin yasa al-imamu bukhari ya kama yin wannan aiki na littafin sahihul bukhari ainihin wato a zamanin sa kaga shi a matsayinka na malami zaka iya fadawa wani dalibi magana kwaya daya wacce wannan maganar za ta yi tasiri wajen wannan ɗalibin naka ya zamtowa ya zamto mutumin kirki ya kuma ƙara kirki ya kuma zama babban malami saboda magana ka ta yi inkwarjin ɗinsa an gane wannan aiki da al'imamu shafi'i da kuke jin labarinsa fa shi mawaƙi ne kawai Allah ya bashi basira ne na yin waƙa akwai wani babban malami ana ce mishi al'imamul barzali al'imamu albarzali ba al'imamul ghazali ba al'imamul barzali wata rana ya je ya yi tafiya shi da mai masa rubutu a malaman da akan ɗauki sakatare mai maka rubutu kana biyansa in ka zo kana ba da ilimi sai dinga rubutawa in ka gama sai ya baka duba ka gani ya yi daidai in akwai yara ka ba shi gyara to alkatib na al'imamul barzali wata rana sun ka hada imamul shafi'i sai ji imam shafi'i yana ta yanko baituka yana magana maganin shi akwai fasaha a ciki sai kalli imam shafi'i ko san me yake masa sai ya ce mishi ma mithluka yadhhab bi muru'atihi fi mithli hada yace ba irin ka bane zaka dinga ainihin wato watsar da mutuncinka a irin wannan waƙe-waƙen aina anta min al-fiqh aina anta min alfiqh ina ma ina ma da a ce zaka je ka koyi ilimin fiqh da kai mutum ne fasaha mai basira yace wannan maganan te mai tasiri ya koma neman ilimin addini na fiqh kuma har ya zama malami daga cikin a'imma shine malamin farko da ya fara rubutu akan ilimin usulul fiqh ina fata mun gane a littafin sa risala kaga magana ci kwaya daya taimi ta yi tasiri ainihin wato a kansa ne zan babban malami wanda duniya ma ta amfana da shi haka nan an taɓa samun wani malami mai suna ƙwaha husaini ƙwaha husaini wanda shi kuma yana daga cin zindiƙai shi makaho ne ƙaramin yaro ne to ya haddace ƙur'ani wata rana an ji ana musabaƙa sai aka kira sunan shi sai ga ya taho makaho ne sai ce taho nan ya kai wannan makaho wannan maganar sai ta kona mishi rai cewa da aka yi mishi makaho wannan abin ya taba shi a rai to kawai tun daga nan sai zama a'mal basari wal basira yaje dinga rubuce rubuce na bata addinin musulunci daga sirrin littafan da ya wallafe wallafe tunda yana faɗa da ana rubuta masa in ya ga dama sai ya ce to Allah ya bada labari cewa a cikin alƙur'ani cewa annabi Musa yana da sanda ya jefa sannan ta zama cijiya to Allah da ya faɗa amma ba dole bane mu yadda ina fata mun gane wannan kaga shi ya magana ce guda ɗaya wanda wani ya faɗa masa bakan magana ya ja shi ya bace ya zama ya lalace ya shiga wani tafarki to shi yasa malami ana so ya zama mai basira ana son ya zamto mai yawan faɗa wa ɗaliban shi maganganu na alkhairi ta yadda ainihin wato za su sami a kulawa ta musamman game da ainihin koyi ilimi Allah ya madaukakin sarki ya dace da mu laka jama'a kun ji yace abda ibn sulaiman ya ba mu labari qala hadathana hisham ibn urwa shi kuma yace hisham ibn urwa ya ba mu labari an abihi daga baban shi shine urwa dan zubair Allah ya kara mishi yadda danyar aisha kenan ko an aisha ta shi kuma ya rawato daga aisha matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a duniya da lahira eh a duniya da ina lahira kamar yadda zuwa cikin sahihul bukhari cewa matakka ce a duniya da kuma lahira amma kai baka da wacce zaka zaga ka ci mutuncin ta sai matar manzon Allah sai da Allah ya saukar da ayoyi daga saman sammai bakwai yana wanke ta daga abin da ake zargin ta na zina amma har gobe zagin ta kake shi yasa wani mutum rannan ya zagi ummuna Aisha radiyallahu anha aka zo aka gaya mata shi ya ummul mu'minin ga wani can yana zagin ki ya ce ma ke ba uwar shi bace kuma Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum matan manzon Allah iyayen mu'mine ne an gani sai ya ce musu eh amma gaskiya ya fada a'a ya zaki ce gaskiya ya fada yace to aini an ce ni uwar mu'mine ne shi kuma wanne ne kenan shi munafiki ne ina fata mun gane wannan ka san munafiki yafi kafiri ai ko ko kwa eh munafiki yafi kafiri sharri eh kuma yafi ma kafiri tsananin azaba ko a wutar dan shi aka ce a can kasan kasan wuta za a ji shi yadda duk wannan mugunya ta yan wuta in aka yi wa mutum azaba jikin shi yar diddige wannan ruwan gyamban yana zagonyewa yana zuba to akan shi ke zuba a can kasan wuta إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا كجو ولن هر أبدا بذاك تبسام مسمتي مكيبا الله كسرهم أمنا عائشة رضي الله عنها تشي كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة mutane sun kasance suna kirdado na ranan kwanan Aisha da kyautukan su sukewa annabi suna kai masa kyaututtuka a ranan kwananta yawma Aisha a ranan Aisha yabtaguna bidhalika mardati rasulillah sallallahu alaihi wasallam kunji da wannan suke neman yardan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan kyauta suke kai masa jama'a mun gane wannan ko kuma jama'a hadisi ne wanda yake ainihin wato ingantacce wanda babu wani ƙura a kansa ashe kaga kyautan da mutane suke kaiwa su ma suna da me suna da manufa na kai wannan kyautar shine manzon Allah ya ga ya yadda da su a ce ai wani ne ya kawo wannan kyauta ya ce kai wani Allah ya saka mishi alkhairi manzon Allah ya mishi addu'a na alkhairi ba wai idan dan an kai a ranan sauran girkin sauran manzon Allah baya addu'a bane a'a amma dai idan an kai ranan girkin Aisha ya fi samun kwanciyar hankali ya fi jin daɗi an gane wannan ko Allah ya ƙarawa ainihin wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yarda jama'a mun gane wannan ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace qala abu abdurrahman malam abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib an-nasa'i yace wa hadhani al-hadithani sahihani an abda waɗannan hadithai guda biyu da muka karanta baki ɗayan su hadithai ne ingantattu daga wa daga abdatu ibn sulaiman daga abdatu ibn sulaiman Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi arabiya ashar hadisi na 14 اخبرنا محمد بن ادم عن عبده بن سليمان عن هشام عن صالح ابن ربيعه ابن هدير عن عائشه قالت wannan hadisi an rawaito daga yace Muhammad ibn Adam ya bamu labari shi kuma daga Abda ibn Sulaiman shi kuma Abda daga Hisham shi kuma Hisham daga Salih ibn Rabi'a ibn Hudayr shi kuma daga Nana Aisha radiyallahu anha qalat Nana Aisha tace uhiya ila an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa ana ma'ahu an yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wahayi mala'ika ya zo har ɗakina wa ana ma'ahu wannan wawon lilhal alhalin mana walhalu ana ma'ahu alhalin ni ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallama faƙumtu sai na miƙi fa'adaftul baba sai ina cin waɗaka a lokacin kasan ɗakuna ana yin su falu da mene waɗaka ko ta ce to sai na tashi daga uwaɗakan saboda me manzon Allah idan wahayi ya zo masa a yanayin ana tsananin sanyi to saboda tsananin wannan wahayin sai aga yana zufa zufa na keto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fuska saboda tsananin da yake samu yayin da mala'ika ya zo ya kawo masa wahayi me Allah ya faɗa dama inna sanulqi alayka qawlan thaqila lalle mu za mu jefa maka wannan ainihin wato zance mai nauyi manzon Allah fa nauyi yake yi fiye da duk abin da kake tsammani in ana masa wannan wahayi wani sahabi yake wata rana muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafar manzon Allah tana kai tana kan kafata manzon Allah ya daura kafata ya daura kafar shi akan tawa sai aka fara masa wahayi to ana masa wahayi suna ganewa yakan fita daga yanayin da yake zaka kaman ya shiga irin wani yanayi an gane zufa na ketowa annabi sallallahu alaihi wasallama yace sai ne yunkuri zan daga wannan kafar tawa yace wallahi ban iya daga ta ba in ne ya zaka zan daga sai in ji wani irin nauyi kaman kafata za ta kare yace ban iya janye kafana daga cikin kafar shi ba dole sai je na bari har zuwa lokacin da aka gama annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi sannan na iya janye kafata idan an yi masa wahayi akan raƙumi raƙum baya iya tashi sai dai kwanta duk ƙarfin da Allah ya yi wa raƙumi yadda zaka yana dauka yana iya daukan buhu shida na masara misali to amma ba zai iya yunkurawa ya daga ba saboda irin nauyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake samu yayin da yake masa wannan wahayi tace muna tare da shi an yi masa wahayi wata rana an gane wannan faqumtu sai na miƙe fa ajaftu baba sai na ainihin wato jawo masa kofa baini wa bainahu tsakanin ni da shi kun gane abin da ta yi ta ji ana masa wahayi ne ba za ta zauna ta ce bari sai na ga kwakwaf ba ai bari ai zan ga yadda zai yi zan ga ya ma yake yin ana masa wahayi ya ma kaza da kaza ba ce wannan ba wanda ce a'a ai maso yana barin dan dafa shi ba ce wannan ba take sai na miƙe fa ajaftu baba baini wa bainahu sai na dawo falo sai na jawo kofa tsakanin ni da shi na bashi a cikin daki ane masa wannan wahayi falamma rufiha anhu yayin da aka dauke masa wannan yanayin na wahayi da ake yi masa qala li sai yace din ya aisha ya ke aisha inna jibrila yuqri'uki salama lalle malaika jibrilu yana karanta miki sallama ya ce in ce miki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina fata an gane mala'ika yana gaidawa aisha me yasa kai ba za ka gaishe ta ba sai dai zagi eh ce to mala'ika yana karanta miki sallama a wata riwaya ta ce wa alaihi salam shi ma aminci ya tabbata a gare shi ina fata mun gane wannan na'am to jama'a kun ji wannan hadisi a hadisi ne wanda al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi a cikin as-sunan as-sunan dinsa as-sughra laman hadisi 3962 haka na al-Imam at-Tabarani a cikin Mu'jamul Kabir laban hadisi na 18627 yace a cikin wannan riwaya akwai Salih ibn Rabi'a wanda shi ya kadaice da wannan riwaya zuwa ga Hisham dan Urwa an gani ibn hibban ne kawai ya ya wasaka shi ma'ana ya amintar da shi amma dai hadisin ya zo a riwayoyi daban-daban wanda wanda ya inganta mun gane wannan ko jama'a saboda ka hadisi ne hasan hadisi ne hasan bai kai darajar hadisi sahihi ba ina fata mun gane wannan ka tashi ne baccin nan ne bacci jama'a mun gane wannan ko yawwa to sai malamai suka ce a ƙarƙashin wannan hadisin jama'a akwai wani abu da ya faru kun san me ya faru malamai suka ce ba a san mace ta zamto mai bin kwakwafi da bin diddigi ga mijinta misali mijinki malami ne idan ya zo yana karatu a falo ya zo yana karatu yana karanta wasu littafai yana bincike na ilimi kan ki zo ki kuma ki zo ki manne mishi ki kwanta a jikin shi ki yi birgima ki mai kaza ki ce mai kaza kina dauke mishi hankali idan kika ga ya shigaltu da wani abu mai amfani to sai ki tashi ki bashi waje ki fita ki kyale shi ki je ki bashi harkokin shi ko kin ji yana wata waya shi da wani mutum yana tattaunawa kan wani abu kake zauna kike sai kin ji kwakwaf na abin da yake tattaunawa wata waya yake so ya amsa baya son kowa ya ji ko wani abu a gidansa to bai kamata ke matarsa ki zauna ki ce sai kin ji kwan me suke tattaunawa ba harkan kasuwanci shi ne harkan zamantakewan shi ne da mutane a'a wata harka shi ta business kake zamto cikin sa'idawa mai bacci da ido daya mai sujjada da kumatu ina fata mun gada wannan kaza kuma sun sujjada da kumatu wai saboda in sun yi sujada idanun suna kallon ƙasa wai za a yi wani abu su gani ba sai su yi haka sai mutum ya sa kuncinsa a ƙasa wai ne ya sujada kada a yi wani abu bai gani ba to kake zama yar sandan ciki an gane wannan kowa ya kika ji mijinki yana yi ko da muryar mace kika ji ba lalle bane ya zanto cewa soyayya yake da ita ko wani abu na fasikanci yake da ita wata zaran ta ji waya kana yi waya da bace wata ce wannan kuma yau ba na sa irin wannan abin kana min waya a cikin gida ya zaki mishi haka ba haka ake yi ba akwai abin da dole sai kin yi kawaici akwai abin da ke ma kin san ba zai taba yi a gaban ki ba amma zai yi to saboda haka ba ko da yaushe ake san ana ma miji irin wannan bin diddigin ba shi yasa manzon Allah yake ƙara san Aisha ai kun gane karatun yanzu ta gaci yana wani irin yanayi da yake buƙatar me ya zamto ya keɓanta shi kadai to tare da ita ka fare masa wahayin bai ce mata tashi ba sai ta ga ai ya kamata ta tashi ta dan bashi wuri da ta tashin ma sai ta jawo kofa saboda ta bashi dama ya gama duk abin da zai yi bayan ya dawo daidai sai ta koma a ci gaba da hiransu na duniya kamar da suka saba yau da gobe jama'a mun gane wannan ko saboda haka ya kamata su ma mata su zamto sun sifanto da irin waɗannan sifofi da irin waɗannan halaye na gari jama'a muta muna fata an gane dan fa tsakani ga Allah shi fa namiji ba fa ya san fadakura magana ta gaskiya mata ku ji mu ba ma san a samu aro ko a dinga mana binciken ya uwanka ta haife ka in ma za a yi mana dai ana ɗan gugar zanen fusan haka to sai mu fito mu yi bayani amma in kika sa ƙarfi to da mu ƙarfi namu ne ke kuma mai rauni ce in kin matsa za mu karya ina fata mun gane wannan kai kuma kada ka zamto mai tsauri da yawa an amma ka ringa yin haƙuri ka ringa kau da kai sai ka ɗan tara ta tukuna kada kullum ka dinga haya gaga kai ma da mace kana hauragiya a in an yi kaɗan ka tarawa rana guda sai kaɗan samu kaɗan buge wannan wajen shi ke na an wuce a cigaba da zama cewa kuma yau da gobe lami lafiya don ba za su daina ba ne kawai halitta ce yawa duk wanda ke tsammanin cewa wai mace za ta canza ta koma ɗari bisa ɗari lafiya lafiya ba wata matsala a'a wannan yana ɓata kansa lokaci jama'a mun gane wannan ko ya akwai ragowar bayani amma bari mu karanta sauran hadisan الخامسة عشر حديث نقوم شابير أخبرنا نوح قال أخبرنا نوح بن حبيب بكتابة بيانا با ليسا باب قال أما أنا شوى قال أفرق إسنادي ليسا نعم آه باوي زوا كان isnadin hadithin ba a farkon isnadin kalla nan kawai mawallafin rubuta yayi akhbarana nuh ibn habib amma ni da na tashi karanta sai nace qala haddathana nuh ibn habib me yasa nace nake cewa qala haddathana na'am ko kun muna zuwa karatu da kojan malam Muhammad al-Amin yana yawan fadin wannan a wurin karatun al-adab al-mufrad me yasa ka'ida ce ta malaman hadisi duk lokacin da zaka yi riwaya daga wani to kai tsaye ba zaka ce haddathana ba kaman kai ke rawaitowa sai dai ka ce qala haddathana ya ce shi mawallafin littafin ya ce wani ya ba mu labari wannan ita ce al'adar malaman hadisi ina fata an gane wannan to kuma duk inda aka zo misali ku ji qala akhbarana nuh ibn habib qala kun ga shi ma sai ya ce qala haddathana abdur razzaqi قال أخبرنا معمر kun gani ko wajen anni kai ba a ce qala ba saboda me qa'ida bit tahdith dizan yazo bit tahdith ko bit takhbir misali akhbarana sai ka ce qala haddathana ma sai ka ce mene qala kuma koda ba a rubuta ba sai ka faɗa kai mun gane wannan wannan qa'ida ce ta malaman hadisi sau ko da an ji ba a ga ƙalan ba mun ce ƙala to kaka ce oho malai ko ya tuntuɓin harshe ne a da gangan nayi mun gane wannan wannan ita ce ka'idar da muka koya a wurin malaman hadisi kamar yadda ce karantar da mu Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi waɗanda suka rasu kuma Allah ta'ala ya musu rahma قال أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مالا يشي مالا أخ مالا نوح لن حبيبي يا بام الأباري يشي حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق يا بام الأباري قال أخبرنا معمر شكما دقا معمر ابن راشد عن الزهري شكما دقا ويا أفنان سنان الزهري نعم عبد الكريم ويا سنان الزهري shine Muhammad ibn Shihab az-Zuhri ina fata an gane wannan sai ku dinga zuwa ɗan takarda kuna ɗan rubuta wasu abubuwan ku samu daftarul fawaid ka zo da littafin ka da biran ka ana faɗa kana ɗan rubuta zai taimake ka zai amfana da kai ko da kai ba ɗalibi ilimi bane akalla dai wannan abin zai taimaka maka wata rana ka gane cewa wannan shine kaza wannan shine kaza to kun ga ma sunan ana ta babai ana fama da shi ballantana a ce kuma a yi bayanin tarihin marwanci duka kaga sai dai tsakuri ko kuwa eh an urwa shi kuma daga urwa urwa ta dan wa kenan urwa ta dan zubair dan awwam ko an aisha shi kuma daga nana aisha radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ta ce lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita inna jibrila ya qara'u alayki salama lalle malaika jibrilu yana karanta miki sallama qultu sai na ce wa alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuh amincin Allah ya tabbata a gare shi da jin kansa da kuma albarkacinsa sai ta ce manzo Allah tara ma la nara kana ganin abin da mu ba ma gani yana ganin ma kenan yana ganin mala'ika amma mu ba ma ganin mala'iku kai kana ganin su tara ma la nara kana ganin abin da mu ba ma gani an gane wannan hadisi ingantacce ne amma a cikin isnadin sa akwai kuskure kamar da malam zai zo yi mana bayani a gaba kaɗan inda yace wa fi sanadi khata'un li'annahu min hadith abi salama anha wannan hadithin hadithin abu salama ne zuwa gare ta ita aisha ka duba hadithin da zai zo dinnan as-sadisa ashar hadithi na 16 qala akhbarana amr ibn mansur qala hadathana al-hakim ibn nafi' qala akhbarana shu'aib an az-zuhri qala hadathani abu salama kunji malam imamun nasa'i yake cewa malam amru ibn mansur ya ba mu labari yace haddathana al-hakam ibn nafi' malam al-hakam ibn nafi' ya ba mu hadisi qala yace akhbarana shu'aib shi malam shu'aib ya ba mu labari an az-zuhri shi kuma daga wani az-zuhri wa sunan shi yawwa muhammad ibn shihab shihab az-zuhri ko qala yace haddathani abu salama ce abu salama ya bani labari wani abu salama kenan abu salama ibn abdurrahman abu salamata ibn abdurrahman babban malamin hadithi ne daga cikin tabi'ai an gani shi kuma yace anna aisha ta qalat yace dalle aisha Allah ya kara mata yadda ta ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظم الله صلى الله عليه وسلم ياتي يا عائش يا كي عائش wannan wani irin ma'ana wani irin gatantawa ne da wani irin babu da ake wajen faɗin sunan masoyiya ko eh irin kana son ka dan burge matarka an gani sunanta sumayya sai kace mata sumi ina fata mun gane wannan wai sunan soyayya ne eh madadin ka faɗi sunan gaba ɗaya ga tsau haka misali sunanta ruqayya sai kace mata ruki eh ko ka dan hada da wani abu a gaba wanda ba sai na faɗa ba kada a ce na ce mun gane wannan ai eh misali sunanta ainihin wato habiba ce nan ma sai ka san wani suna ka dinga faɗa mata ina fata an gane yawwa in ga dama habiba ka ce habibati kaga wannan kai ƙari akai eh masoyiyata an gane wannan da dai abubuwa irin waɗannan duk wani abu da za ka yi wa matanka ma'ana don ta ji daɗi hankalinta ya kwanta ta ji cewa kana yi da ita to kai wa matarka haka ake su jama'a ba kullum ka zo ladi ladi ka aba bawan Allah ai ka zafa da yawa a ummu abdurrahman mama abdurrahman kaza mana maman maman maman aminu da Allah ina son magana da ke an gane wannan bai maman kamilu ina son magana da ke ko kuma tun dama ka sa mata suna kana ce mata baby kana ce mata honey ba ruwanka gaban yanka ka ce mata honey duk wata ce maka a'a baby kawai duk ufan ka ce maka wai baby eh to ya za a yi babin baby ne ko kuwa eh soyayya ce ba komai ba komai ma'ana jama'a mace mai nuna soyayya ga mijinta wallahi ko tsufa ba a yi mace duk tsufarta in ko ka kuskura mace duk tsufar ka ce mata tsohuwa to za ka tashi hankali su mata sun yadda ma ka faɗa musu magana ta yaudara sun san ƙarya kake amma in ka faɗa suna jin daɗi ba ku gane ba girki matarka ta yi kana cin girkin kana haɗiya da ƙyar amma ta zo tana zama wallahi girkin nan yau na yi shi ne dai saboda kaza kaza ka ce kai amma girki ya daɗi haka ai girkin nan wallahi ne ya min daɗi haka ai wani lokaci nakan so irin wannan tsarin naki ma na girki kaga wannan sai ta daɗi a ranta gobe sai a nema kyautata maka amma ka zo kana ci kana ya matsa baki ta ce me ya faru ne cika ɗauki wa ka sha ka aji abin ya kai haɓa da Allah haɓa shi yasa wallahi mutum ma kawai ya ci abincin shi a wajen lokaci to ka karya ta ka karya ta ba za ta ji daɗi ba kuma gobe ba za ta so tema gudunta ba an gani a sai dai ka yi ta tsofaffi kaji ba ka ji ba ina fata an gada wannan haka ne haka ne daga jama'a mu dinga ɗan mai ake cewa ne ana cizawa ana hurawa inda ya kamata a yabo a yi inda ya kamata kuma a nuna cewa an gaza amma a yi shi in style an gani a yi shi a cikin style kada ya zamto an yi shi a irin wani yanayi na ga tsaugatsa haka babu daɗi sai ce mata ya aish ya ke aish haza jibrilu wa huwa ya ƙarau alaiki salama wannan jibrilu ne gashi nan yana karanta miki sallama an gani sai ma da ya ce mislahu sawa'an irin dai wancan hadisin da muka karanta a baya qala abu abdurrahman abu abdurrahman annasa'i yake cewa hada sawabu wannan shine hadisin da yake daidai wallazi qablahu khata'un amma a cikin isnadin da yazo ba wai mutanin ba a cikin isnadin da yazo wancan aka ce an urwa to ya kamata ya zama an abu salama ne an gane wannan ko yawwa shine abinda al-imam an-nasa'i ya ainihin wato bayyana yace as-sabi'a ashar حديث لقوم شابقي أخبرنا محمد بن حاتم بن حبان بن المبارك عن الزهري عن عروة عن عائشة وأن هنا مك بياني قمر وأن إسناد الندبا وأن يزوء كم وأن حديث ina fata an gane wannan a larabci wannan abin da manzon Allah ya mana na Aisha ana ce mishi mene at-tarhim almeni at-tarhim da kha'un at-tarhim an gane يراد به التحبب والملاطفة أي أنه تاقسم فلقسنا الغريب يجب أن يتباق وكلمة يا عائش فلما ظن الله يا عائش يسمى في اللغة الترخيم أيار الله ربك أنا تمشي الترخيم أنقاني يراد به التحبب والملاطفة أنا نفهم والنمي ما يجري في دشي سويا دقومي shagwabawa ka shagwaba mace ka tausasa mata lafazi dan ta ji ainihin wato dadi idan ka ambace ta da ainihin wato wannan sunan الثامن عشر قال أخبرنا أحمد بن يحيى ابن الوزير ابن سليمان عن سعيد ابن عفير عن الليث عن عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر an zuhri an urwa an aisha duka dai hadisi ne guda daya yana ya kama karin isnadoji da hanyoyin da wannan hadisi ya zo in Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu yi bayani game da menene hukuncin namiji ya wa mata sallama shin ya halatta namiji ya ma mata sallama budurwa budurwa ka haɗe ta hanya ka mata sallama ka ce assalamu alaikum ko ko a sai tsohuwa ko ko a sai muharramakka a ko ko sai yaya ne za mu zo mu ji maganganun malamai akan wannan insha Allah ta'ala abinda makaranta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana yanzu kaman alhaji wani ya daga hannu ko an warkar na'am eh eh eh bana ai ba haƙƙinsu ba ne hammuwa mana ai ana koya maka ne eh duk abin da kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana koya an ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mafi kyawun koyi ya kasance ga manzon Allah ina fata mun gane to sai zama style din rayuwar shi yafi na kowa Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh